الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو جمعة 26 ga watan Ramadan hijira ta 1445 ya dace da biyar ga watan hudu shekara ta 2024 muna fatan karasa wannan sura suratul zumar a yau insha Allah daga aya ta 46 karatunmu na yau yana ɗauke da bayani akan samun tsirar lahira Allah ka samu dace yana da kyau mu sani cewa don ka mutu kana musulmi bai isa ka samu tsira a kiyama ba wajibi ne musulmi ya zan yana rike da wannan yana tana shi a ko da yaushe don ka mutu kana musulmi bai isa ka samu tsira a kiyama ba sai ka kukuta daga abubuwa guda uku abu na farko tsira ba ta tabbata sai ka tashi a lahira a cikin jama'an kwarai tsira ba za ta tabbata gare ka ba sai ka tashi a lahira kana cikin jama'an kwarai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana al'ummarsa za ta rarrabu kashi 73 72 wuta za su ba za su tsira ba wannan magana ce ta manzon Allah da kansa ba wanda ya isa mata gyara sai dai mai fatan Allah ka samu tsira to kaga akwai bukatar ka zama mai lura tun daga duniya da wace jama'a kake ba za ka tsira ba a kiyama sai ka tashi a cikin jama'ar kwarai wannan jama'a guda ɗaya wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ta tsira to saboda haka Allah madaukaki ya kirga mana waɗannan abubuwa guda uku a ƙarshen suratul zumar saboda jan hankali ga musulmi ka yi ƙoƙari ka ga cewar ka dace da abin da zai samar maka tsira a ranar tashin kiyama Allah ka samu iya dacewa me Allah madaukaki ya faɗa qul allahumma fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wash shahadati anta tahkum anta tahkum bayna ibadika fima kanu to sai Allah ya koya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a saboda wallahi in babu taimakon Allah samun tsira abu ne mai wuya don haka yasa Allah ya koya mana addu'ar da ya kamata mu rike ta muna yi amma saboda muhimmancin addu'an Allah bai kira mu ba sai ya kira manzon Allah ai shi manzon Allah ba zai ba abin da zai hana shi tsira amma sai aka kira shi don a nuna maka muhimmancin wannan addu'a Allahumma faqiras samawati wal ardi ya Allah wanda ya kirkiro halittar samai da ƙasa alimal gaibi wa shahada ya Allah wanda ya san boye ya san bayyane an ta tahkumu baina ibadika kai ne za ka yi hukunci a tsakanin bayinka fi ma kanu fihi yaktalifun game da abin da suka kasance suna sabawa ai sabani ya kawo har aka rarrabu aka kai bangarori 73 kuma Allah sai ya yi hukunci a tsakaninmu a ranar tashin kiyama to wannan addu'a tana da muhimmanci kwarai Allah ya ce ma annabi ya rika yinta kuma in ka dubi yadda aka samu hadisin Abu Salama bin Abdurrahman ibn Aufin da yake tambayan Aisha matar manzon Allah yace sa'altu Aisha ta ummul mu'minin bi ayyi shay'in kana nabiyullahi yaftatihu salatahu idza qama min al-layl idan annabi ya tashi cikin dare zai yi nafila ai kaga kullun yana ibadan dare kowane dare manzon Allah yana nafila saboda shi nafila gare shi farilla ce to shi tambayan da yake maka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin dare me addu'an da annabi yake fara yi kafin yayi sallar dare akwai addu'an da annabi yake fara gabatarwa wanda shi ake cewa du'aul istiftah addu'ar buɗe sallah sai ta ce kana idza qama min al-layli iftataha salatahu da farko idan annabi ya tashi sallah to yana buɗe sallarsa ne da wannan addu'a Allahumma rabba jibra'ila wa mika'ila wa israfila fatirar samawaci wal ardi alimal gaibi wa shahada an ta tahkumu bai na ibadika fi makanu fihi ya to sai annabi ya ce ihdini limaktulifa fihi min alhaƙi bi iznika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim kafin annabi ya fara sallar dare sai yayi wannan addu'a inji Aisha Allah ya kara mata yarda to kaga annabi yana aiki da umarnin Allah saboda haka yasa Aisha take cewa in kana so ka san halin manzon Allah ka dubi alqur'ani saboda duk abin da aka ce ayi manzon Allah yayi duk abin da aka ce a bari manzon Allah ya bari kaga a wannan ayar Allah ya ce ma annabi ka ringa fada to manzon Allah bai bar faɗa ba duk sallan dare har ya bar duniya wannan addu'a tana da albarka ba na wasa ba Allahumma rabba jibra'ila ya Allah mai iko da jibril wa mika'ila da mika'il wa israfil da mala'ika israfil fatirar samawati wal ardi Allah wanda ya kirkiro halittar sammai da ƙasa alimar gaibi wa shahadati Allah masanin ɓoye masanin bayyane an ta tahkumu baina ibadika kai ne zaka yi hukunci a tsakanin bayinka fi ma kanu fihi yaktalifun game da abin da suka saba a ranar kiyama roƙona da kai ihdini Allah ka shirye ni limaktulifa fihi duk abin da aka saba a duniya a tsakanin musulmi ya zama an samu sabani to ni ka shiryar da ni min alhaqqi in gane gaskiya bi iznika da izninka innaka tahdi man tasha'u saboda kai Allah kana shiryar da wanda ka so ila siratal mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici wallahi duk mutumin da ya rike wannan addu'a shi yasa Allah ya koyar da manzo duk wanda ya rike wannan addu'a da izinin Allah a ranar kiyama ba zai tabe ba saboda abinda Allah ya ce wa annabi kai kenan kaga kenan ka yarda Allah shi ke iya shiryar da bawa saboda zai yiwu kai kana ganin ai kana kan shari'a alhali bata kake kai amma idan ka hada da Allah shikenan wannan hadisin yana sahihu muslim kitab salatul musafirin hadisi na 770 shi wannan hadisin ibnu al-qayyim al-jawzi yayi sharhi akan sa a littafan sa masu yawa daga cikin littafan akwai igasatul lahfan a juz'i na biyu shafi na 121 yace in ka dubi addu'ar da manzon Allah yake yi manzon Allah yana tawassuli da cewar Allah ke da iko akan manyan mala'iku guda uku, ru'asa uhumul amlaku salasu, waɗanda mala'iku guda uku su ne gaba da duk wani mala'ika, Jibrilu, Mika'ilu, Israfilu. Saboda ka, annabi yake tawassuli da cewar Allah kai ke da iko a kansu ni ko ina roƙonka ka shiryar da ni duk abin da aka samu saɓani a kai Allah ka shiryar da ni in tabbata akan gaskiya na sani ba dabara ta bace ba ilimi na bane shi yasa annabi ya ce bi iznika izininka ne da yawa zaka samu mutum ya shahara a duniya da ilimi saboda haka shi yana ganin yana kan shari'a alhali batacce ne yana ganin duniya ma tana ganin shi akan malami ne masani ne amma wallahi a wajen Allah batacce ne saboda haka babu mai garantin shari'a sai wanda ya riko da sunnar manzon Allah kuma sai ka hada da addu'a saboda ka yasa Allah ya koya wa manzonsa shi annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka zai tsira a kiyama wannan tsirarsa ta tabbata cikin alkur'ani a wurare daban-daban amma me yasa Allah ya koya mishi wannan addu'a saboda ya karantar da mu sai zama manzon Allah ya karantar da mu duk nafilar dare manzon Allah zai tashi shine sai ibnu qayyim jawziya yake cewa kana shekuna ibn taimiyya tasirar du'a'i bi zalika yace malaminmu ibn taimiyya wannan addu'ar bai barin ta sam ko da yaushe yana yi yace fa tawassala ilayhi subhanahu bi rububiyyatihi al-amma wal khassa in ka dubi addu'ar manzon Allah annabi yace Allahumma rabb jibrila rabb jibra'ila wa mika'ila wa israfila so kaga adan ya ware wasu sai ce fatirar samawati wal ardi nan kuma ya haɗe komi saboda sama da ƙasa ai ya haɗe mala'ika jibrilu da mika'ilu da israfil wato sai da annabi ya tawassuli da ikon Allah da ya game komi ya kuma yi tawassuli da ikon Allah ke babbe na kulawa da waɗannan manyan mala'iku haula ila amlaku salasa al muwakkilina in ka dubi waɗannan mala'iku ne aikin su wannan yana ba da rai wannan yana saukar da wahayi wannan shi yake fitar da tsiro saboda aka shi ke raba ruwa da sauransu idan aka ce israfilu muwakkilun bin nafsu bi suri shine wanda sai ya busa kaho kafin lahira za ta tsaya saboda ka dan aljanna ma ba zai shiga aljanna ba sai israfilu ya hura kaho saboda haka idan mala'ika jibrilu shi ne sababin rayuwa ta duniya to israfilu kuma shi ne sababin rayuwa ta lahira saboda a duniya ba ka samun tsira sai ta bi manzon Allah wa ya kawo wahayi ga manzon Allah mala'ika jibrilu a lahira ba ka tsira sai ka shiga aljanna kafin ka shiga aljanna sai mala'ika israfilu ya busa ƙaho ashe sababin rayuwar duniya da lahira Allah ya danka hannun waɗannan mala'iku guda uku to sai zama manzon Allah yana tawassuli da su yana tawassuli da ikon Allah a kansu yana tawassuli da ikon Allah a kansu wannan shi yake nuna cewar addu'an nan addu'a ce da ya kamata a ce kowane musulmi ya rike ta yana Allah ka samu iya babu shakka babu wanda zai tsira a lahira babu wanda zai tsira a ranar tashin kiyama tsirarsa ba za ta tabbata ba sai ya tashi a lahira yana cikin jama'a ta kwarai Allah ka sa mu tashi a cikin mutanen kwarai to sai abu na biyu babu mai tsira a lahira alhali ya zalunci bayan Allah ko ya zalunci Allah tabaraka wa ta'ala azalimi ba zai tsira ba ko da ka mutu kana musulmi wannan ba zai yiwu ka shiga aljanna alhali ka zalunci Allah ko ka zalunci bayan Allah ba zai yiwu ba me Allah ya ce ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ولو أن للذين ظلموا da dai waɗanda suka yi zalunci mafil ardi jami'an Allah ya ce da duk abin da ke duniyar nan nasu ne wa mislahu ma'afu a sake ninkawa a samu irinsa a hada da shi idan aka tashi a lahira azzalimi lafta daubihi min su'il azabi zai ce Allah zan bayar dan dai kar a sani a cikin azaba wato duk abin da ka mallaka a duniya idan aka tashi a lahira zaka so ka ba da shi don ka tsira shine Allah ya ce lafta daubihi min su'il azab saboda mummunar azabar da take gaban mutum yau mulkiyama kaga ya nuna maka cewar azalimi zai yi nadamar da bai taɓa yin irinta ba kuma sai Allah ya nuna cewar zaluncin nan ba za a bar shi ba komi kankanta wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun Allah zai bayyana musu abin da ba su ma tsammani zaluncin da za a fitar wallahi dan adam bai ma taba tunaninsa ba ka san wani kan yi tunani kamar sai an yi sata babban kuɗi ko an yi murdiya a yo ai karamin ma Allah ba zai bari ba karamin Allah ba zai bari ba saboda haka idan ana maganar waɗanda suka yi sata da waɗanda suka yi fashi karka dauka dan yaudara zai tsira karka dauka mai algush zai tsira algush wanda za ka samu ƙosai mace ke yi amma sai ta yi algushi ta duwannan zalunci ne saboda cutan mutane ne hakkinsu in ka cuci mutum hakki Allah ya ce wallahi ba ka tsira a kiyama sai ka biya wannan hakki saboda ka kaga dan ka mutu kana musulmi ba wannan bai nuna za ka shiga aljanna ba sai ka tsira daga zalunci wannan zaluncin kuwa har yanzu ba ma ɗaukar shi ma akan wani babban abu ne Allah ka gyara halayenmu to saboda girmansa ya sa Allah ya ba mu wannan misali don duk mai hankali ka duba misalin da Allah ya bayar law anna lilladina zalam ma fil ardi jami'an da dai azzalumai duk abin da ke duniyan nan sun mallake shi wa mislahu ma'ahu da ninkinsa Allah ya ce lafta daubihi da za su bayar don su fanshi kawunansu min su'il azabi yawmal qiyamah daga mummunar azaba a ranar tashin kiyama kaga ya nuna kuma ko da sun bayar Allah ba zai karba ba mai Allah ya ce a gaba وقد عملوا سيئات ما كذبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وبدالهم سيئات ما كسبوا munanan abin da suka aikata zai bayyana gare su babu wani abin da zai buya babu shine ake cewa yau mutublar sara'iru ranar tonon asiri da wanda kai a ɓoye da wanda kai a bayyana Allah zai bankaɗo su gaba ɗaya badalahum sayyi'atu ma kasabu munanan abin da mutane suka aikata zai bayyana sai Allah ya ce wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'un abin da suke ta izgilinci da shi zai auka musu zai sauka gare su domin akwai wanda in ka ce wani daina zalunci sai ya ce ai shi zaluncin ma yake nema saboda izgilanci yake yi izgilanci yake da yawa akwai mutumin da yana abu in ka ce wani ka daina ce shi ba aikin Allah yake ba ba laifi akwai ranar da za ka gane shi ne abin da Allah yake faɗa izgilancin da suka yi za su gani saboda akwai mutumin da sam sam bai yadda ka hana shi ba bai yadda kamar nasiha ba in ma ka mai nasiha to gaba ta shiga tsakaninku shi ka bar shi a zaluncinsa to wannan babu shakka halakakke Allah ka tsare mu Allah ka samu iya tuba to sai abu na uku don ka tashi a lahira kada musulmi ba za ka tsira ba muddin ka yi butulci ga Allah to kaga wannan shi ma ba karamin bala'i ba ne mai Allah matsaukaki ya ce a gaba
فإذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون فإذا مس الإنسان ضر إذا شوتا تسامو دان أدم دعانا ذاك يا كام الدعاء ينا تكرم يا الله يا الله ثم إذا خولناه إذا مكباشي khawwalnahu a'taynahu ni'matan idan mun bashi wata ni'ima qala sai ce inna ma utitu ala ilmi ni an bani wannan ni'ima da kaga na samu ilimi na ne nayi karatu daga primary secondary naje jami'a na zama dakta nayi kaza to kwarewa ta ta sa ni samu wannan aiki sallallahu alaihi wasallam bal ya fitina fitina ce jarabawa ne walakin aksarhum la ya'lamun sai dai da yawa ba sa sani abinda Allah yake so da kai ko da ƙoƙarinka ya baka karka yarda ƙoƙarin naka ne ya baka ka yarda Allah shi ya sauwaƙe ma har ka iya ƙoƙarin kafin nan ka samu saboda haka in ka tashi jingina ni'imar kar ka jingina ni'ima ma kanka butulci ne ka mai da ni'imar ga Allah ba kai ba ka iya samar ma kanka komi sai abin da Allah ya tsara to wannan shine sirrin dawwaman ni'imar Allah domin duk mutumin da ya yarda babu mai bayarwa sai Allah babu mai hanawa sai Allah idan ka yarda Allah kaɗai ke iya bada lafiya Allah kaɗai ke iya bada arziki ka yarda a zuciyarka to idan Allah ya baka sai ta ƙarawa har ka mutu zai ta ƙara maka ne saboda ka yarda wannan yardan da ke zuciyarka shi ke kore butulcinka ga Allah amma idan babu wannan yarda a zuciyarka kana tunanin ai garin nan duk ba ɗan kasuwa irinka saboda ka iya saye da sayarwa to kaga halaka ta zo koko kana ganin ai babu mutumin da ya ilimi kamar ka saboda ka yawan karatun ka shi ya baka to halaka ce Allah ya ce gaba daya tsarin rayuwar mu fitina ce shi sa ya ce bal hiya fitna tsarin rayuwar tamu gaba daya fitina ce saboda ka zaka ga kowa da inda Allah ya tsara masa kowa da irin tsarin rayuwar da Allah ya bashi saboda me saboda ya jarraba shi a wannan hanya kuma inda za ka raba shi da hanyar ba zai iya bin wata ba wannan hanyar kadai Allah ya bari zai bi saboda haka in ka ga wannan dan kasuwa ne Allah ne ya tsara ba dabarar shi bane kuma ba zai iya barin kasuwancin ba sai dai idan Allah ne ya kaddara samun sa ta wannan hanyar ya kare wani zaka ga injiniya ne wani likita ne wannan tsarin shine Allah ya ce fitina ce gaba ɗaya rayuwar mu fitina ce Allah yana jaraba mu don akwai mutumin da yake ganin ai ba a jaraba mutane wallahi da ni da kai da su gaba ɗayan mu Allah yana mana jarabawa dukkan mu a cikin jarabawa muke kuma wannan jarabawar a kanta ne mutum zai tsira a lahira ko kuma ya halaka so butulci shine mutum ya ƙi gamsuwa da hukuncin Allah subhanahu wata'ala amma idan mutum ya yarda samunsa rashinsa lafiyansa gaba ɗaya a hannun Allah suke to magana ta ƙare wannan zaka gani a tafsirin ibnu jarir al-tabari inda yake fassara wannan aya yana cewa thumma idza a'taynahu farajan mimma kana fihi min adh-dhurri idan damuwa ta zo dan adam yakan koma ga Allah da zaran an yaye mar damuwan sai ya manta Allah kaga butulci ne ya manta Allah shine sai yace bi an abdalnahu bi dhurri rafa'an wa sa'a da can mutum yana cikin wata cuta sai Allah ya canza sai ya bashi walwala ya bashi dadin rayuwa sai ya manta Allah kwata kwata to wannan shine butulci kuma Allah ya ba mu misalai da yawa yanzu kamar ita wannan aya da take magana akan butulci domin babu mutumin da ya fi manzon Allah babu mutumin da ya fi manzon Allah iya wa'azi babu shi kanan na biyu ahsanan nasi ta'aliman wa bayana ba ɗan adam da ya fi manzon Allah iya karantarwa da iya bayani babu ko shakka saboda aka yi sa su sahabbai alƙur'ani Allah ya saukar da Allah ya saukar da alƙur'ani sai ce ka musu bayani to sai annabi sallallahu alaihi wasallam hanyar bayanin da yake masahabbai sai yana bi ta hanyoyi kamar kashi biyu yakan yakan musu bayani su sahabbai din ta inda zai matso da hankulansu su iya gane ma'anar alqur'ani ta inda zai matso da hankulansu su iya gane ma'anar alqur'ani ta wace hanya bi iradil qasas wa darbil amsal hanya biyu na daya annabi yakan bada labari ga aya guda ce Allah ya ce ka musu bayani sai annabi ya dauko labarin mutanen da kuma labarin ba wai ƙarya bane gaskiya ne sai ya karanta labarin sai ya shiru wannan labarin sai ya fassara maka ayar alqur'ani ko kuwa ya buga misali saboda haka zaka ga akwai hadisan manzon Allah wanda yana ta buga misalai to game da ita wannan aya game da butulci mutum ne yana cikin kunci Allah ya yaye masa sai ya manta Allah ya manta hakokin Allah mutum nawa ne za ka samu Allah ya bashi arziki zakar ma baya yi zakar ma baya yi saboda ka bai damu ba ko da zo nake tambaya ta wai ubansu ya rasu suna da tabbacin shekararsa goma sha biyu bai zaka ba ko sa mushi ai ba wai ko bane dole ne sai an fidda hakkin Allah dole ne a fidda zakka to wannan ba karamin musiba bace me amfanin dukiyar da ba a cire haƙƙin Allah ba kaga an yi watsi da Allah tabaraka wa ta'ala ranar sai manzon Allah ya ba su misali wannan ya zo ta hadisin Abu Huraira mun sha jin wannan labari labari ne mai inganci wanda yana sahih Bukhari yana sahih Muslim wanda manzon Allah ya ba da labarin mutane uku da Allah ya musu jarabawa manzon Allah ya ce inna salasatan fi bani isra'ila abrasa wa aqra wa a'ma mutane uku ne a zamanin da banu isra'ila manzon Allah ya ce wannan yana da kora wannan yana da kirci wannan makaho ne fa arada Allah an yabtaliyahum Allah ya yi nufin zai jaraba su kaga ke- kaga kenan jarabawa ka'ida ce karka dauka wai ai zamanin da ake jarabawa kai ma ana maka yanzu baka taba lura bane me yiwa ka ci me yiwa ka fadi Allah ka samu ya ci to wannan riwaya ce ta al-Imam Muslim a riwayar al-Imam Bukhari wanda musamman ya mar babi shine ba fi ahadithu abrasa wa a'ma wa aqra fi bani Isra'il shine hadisi na 3277 a sahihu Muslim shine hadisi na 2964 riwayar al'imam Bukhari manzon Allah ya ce badalillahi azza wa jalla an yabtaliyakum lokaci yayi ga Allah zai jaraba su saboda Allah ya rubuta komai ranar kaza zan yi jarabawa ga wani ranar kaza zan ma wani jarabawa sabaka fi ilmillah saboda ka tuntuni Allah ya riga ya rubuta fa arada izharahu lokacin abin yayi saboda ka sai Allah ya turo mala'ika, ƙadallahu an yabtaliyahum wannan shi ya nuna cewar duk abin da ke aukuwa gare mu a duniya jarabawa ce ta Allah kuma Allah ya riga ya rubuta, karka ɗauka wancan ya taƙaita ga mutanen da in ka dubi suratul mulku allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ya halicci rayuwa ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa saboda ya jaraba ku jarabawar mai ake so a gani ayyukum ahsanu amala waye cikin ku yafi kyan aiki ai kaga mai butulci ba ba a cewa ya kyautata wa huwal azizul ghafur in ka dawo suratu hudu nan ma a farkon sura aya ta bakwai wa huwal ladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin wa kana arshuhu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kamar yadda ya faɗa a suratu tabara haka ya faɗa a suratu hudu Allah ya halicci sammai da ƙasa duniyar nan gaba ɗaya Allah ya yi ta ne saboda ya mana jarabawa su kaga kenan a cikin jarabawa muke sai dai ba ma lura saboda haka in ka lura ga ka da ilimi sai Allah ya gama ka da wata jahilar mata sai ka ringa cewa waya aka yi na aure wannan ne fa'ida ma ba shirin ka bane Allah ne ya yi zai gwada ka ne ya gani ko kana ganin dabarar ka za ta cece ka ko kuma matar ya zamanto ta kwarai Allah ya gama ta da wani matsiyacin miji su haka Allah yake waje alna ba'abakum li ba'abin fitna saboda haka mun sa sassa ga sassa fitina ne ko Allah ya jarabe ka da yaro ko ya jarabe ka da makwabta ai abin da ya faɗa halittar sama da ƙasan gaba ɗaya jarabawa to amma da yawa mun manta saboda haka muna ganin dabarar mu ke tserar da mu a'a ai shirin da muka yi shi ke sa muna samun nasara ba haka bane to annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa ba'asa ilaihim malakan sai Allah ya turo musu mala'ika daya fa atal abrasa ya fara zuwa ga wannan mai kirci fa kala yace ayu shay'in ahabbu ilaika kai bawan Allah wani abu ka fi so a duniya kala sai yace launin hasan abinda na fi so a duniya shine kircin nan ba ni da kyakkyawan launi jildun hasan a ba ni kyakkyawar fata da launi mai kyau wa ya zaɓu an ne allazi ƙazaranin nasu bihi wannan abin da ya sa mutane ke kyamata ina son Allah ya kawar min da shi ƙala sai ya ce fa masahahu mala'ika da ya shafa shi ya taɓa jikinsa fa zahaba anhu ƙazarahu nan take sai Allah ya warkar da shi wa u'tiya launan hasanan wa jildan hasanan nan take abin da ya bukata Allah ya bashi kyakkyawan launi ga fatarsa da lafiya to maimakon ma a bar shi kasan shi Allah mai jin kai ne Allah ba zai maka kyauta sau ɗaya ba a'a babu ta ka ce fa ayyul mali ahabbu ilaika ai bai ce yana son dukiya ba an ce me kake so yace ni ga bukatata sai aka biya mar amma Allah ba zai bar shi ba sai ya ƙara mar saboda Allah mai jin kai ne saboda haka sai aka tambaye shi wanda dukiya kake so yace al-iblu na fi son raƙuma au ƙala wata riwayar aka ce al-baqar wanda akwai wanda ya rawaito hadisin shine ishaq bin abdullah bin abi talha jikan abdurrahman bin auf shi yake shakka yake shakka abin nan talha bin ubaidillah zaid bin sahal ya zamanto yana shakka game da wannan wannan kalmar shin raƙuma yace ko kuma shanu ya manta amma saboda amanar ilimi dole sai da ya faɗi wannan saboda karyewa annabi ƙarya ce yin ma mutumin nan ya ce yana son raƙuma ko ya ce yana son shanu illa annal abrasa awil aqra'a ɗayan biyu ne ko dai wannan mai kirci ko wancan mai kora ɗayansu ɗaya ya ce raƙumi ya ce so ɗaya ya ce shanu ƙala ahaduhuma al-ibl wa ƙala al-akharu al-bakar wannan ya ce raƙuma yake so wancan ya ce shanu ne to a takaice dai fa'o'otiya na ƙatan ushara'a sai aka ba shi taguwa mai ciki nan ma kuma kaga Allah ya daɗa ƙara mar ni'ima saboda haka abin da yake karantar da mu wato in ka dubi rayuwarka za ka ga kyautar da Allah ya maka ba ɗaya ba ce in ka dubi wata kyauta da Allah ya maka in ka sake nazari wannan kyautan a ƙarƙashinta sai kaga wata kyauta shi Allah bai ba ma ɗan adam ni'ima sau ɗaya Allah sai ya baka ya ƙara maka ya ce yana son raƙumi sai aka bashi mai ciki shi fa raƙumi ya ce bai ce yana son mai ciki ba sai Allah ya bashi mai ciki so ashe Allah in ka roƙe shi ɗaya biyu yake baka ba zai baka ɗaya ba Allah ka samu iya godiya da aka bashi taguwa mai ciki ana cewa ita taguwa wato raƙumi da wuya rakumi ka samu ya haifi tagwaye yana da wuya asali za ka samu daɗe suke haihuwa kuma cikin rakumi yakan kai har wata goma sha uku to faƙala sai ya ce masa barakallahu laka fiha kaga nan ma daɗin ni'ima ne an ba shi taguwa mai ciki sai aka ce Allah ya maka albarka in ka dawo riwayar al-Imam Bukhari faƙala sai ya ce yubariku laka fiha Allah zai maka albarka ga wannan taguwar amma a wancan riwaya ta al-Imam Muslim addu'a ce barakallahu laka fiha me yake karantar da mu duk sa'ilin da zaka yi kyauta ka hada da addu'a karka ce wani gashi sai kai gum a ba haka ake ba ga wannan Allah ya masa albarka eh ga wannan Allah ya musu albarka kai zaka yi addu'a ba wanda aka bashi ba mala'ikan da ya bayar ya hada da addu'a to wannan addu'a da za ka yi yana taimaka ma wannan dukiyar ta yi albarka to sai ya bar wannan fa'atal aqra'a sai ya tafi ga wancan mai kora da ya tafi ya same shi ayyu shay'in ahabbu ilayka kai kuma fa me ka fi so ce ce to ka san mutum da ke da kora gashin kansa duk ya, ya zube sha'arun hasanun ni bukata ta a bani suma mai kyau wa yazhabu yazhabu anni hadha alladhi qad qazarani qazirani nasu fihi wannan abin da mutane ke kyamata a dalilinsa ina son Allah ya kawo min da shi fa masahahu shi ma mala'ikan da ya shafa shi fa masahahu fa zahaba anhu sai wannan koren ya rabu da shi wato nan take sai warke wa u'ti ya sha'aran hasanan aka bashi kyakkyawan gashi wannan ke nuna maka ba abin da ya gagara Allah wato Allah yana iya warkar da dan adam a sakan daya hatta rashin lafiyar da muke yi nan ma jarabawa ne saboda haka zaka ga wani mutumin yayi rashin lafiya maganin da zai sha dan kadan ya warke wani kuma yayi rashin lafiya ita ba shi maganin ina duk jarabawa ne Allah ka samu iya ci to sai ya ce masa ayyu shay'in ahabbu ilayka me ka fi so ayyul mali ahabbu ilayka wani dukiya ka fi so sai ya ce albakar na fi son shanu fa'o'otiya bakaratan hamila shi ma da aka tashi bashi saniya sai aka bashi mai ciki kaga wancan ma taguwar mai ciki wannan saniyar mai ciki idan aka ce an baka mai ciki kaga ana jiran ta haihu da ta haihu kaga sun zama biyu maimakon a ce an baka namiji sai aka baka mace mai ciki faƙala sai ce mar barakallahu laka fiha Allah ya maka albarka in ka lura dukkan su abin da suka nema ba shi aka ba su ba ba wai an ba su shi amma an ƙara an ba su sai aka ƙara fa'atal a'ama sai ya tafi ga mutum na uku shine makaho da ya je ga makahon ya ce masa ayu shay'in habbu ilaika kai kuma me ka fi so wannan shi yake nuna maka mutanen da wato taurin kansu ya fi namu shi yasa in Allah ya tashi buga misali da kafirai sai Allah ya ce wai kun yi kama da na da ne saboda wallahi an yi kafirai a da yanzu kaga wannan misali ai mai hankali ba zai manta ba kirikiri mala'ika ya zo ya tambaye ka kana makaho me ka fi so yace an yarudallahu ilayya basari Allah ya dawo min da gani na fa absiru bihi nasa in rika ganin mutane ba shakka makanta bala'i ne saboda kai sa manzon Allah yace idan makaho yayi hakuri sakayyarsa aljanna ce ke ne abin da nake bukata kenan fa masahahu shi ma da ya shafa shi faraddallahu ilaihi basara fa Allah ya mayar da ganinsa nan take ya warke yana gani sai ya ce fa ayyul mali ahabbu ilayka kai kuma ta dukiyar ka fuso yace alganam awakai fa uti shatan walidan shi ma sai aka bashi akuya guda in aka ce walidan ana nufin zata waladin a wata fassara kenan akuyar ma tana da ɗa gaba ɗaya kuma in aka ce walidan yana ɗaukan ma'anar hamilun mai ciki kamar yadda aka ba mu sauran nan ya nuna kowannensu Allah ya warkar da shi ya ba shi jari kowannensu Allah ya warkar da shi aka ba shi jari fa'unti da haza ne wa walla da haza sai zama dukkansu dabbobin sun yi albarka saboda addu'an da mala'ikan ya yi mai taguwa taguwa ta haihu mai saniya ita ma ta haihu wanda aka bashi awakai shi ma suna ta hayayyafa haihuwar ma ba kaɗan ba manzon Allah ya ce fakana lihaza wadin min al-ibli wannan saboda yawan raƙuma kwari guda in ka duba ba abin da ke ciki sai raƙuman shi wa wadin min al-baqari wa lihaza wadin min al-baqar wannan kuma in ka dubi wani rami kwari gaba daya a shanu ne nashi wa haza wadin min al-ganam shi kuma wannan shi ma haka kaga kenan Allah ya sa waɗannan dabbobi sun hayayyafa sun yi albarka da wannan shi yake nuna cewa albarkan Allah ba ta da iyaka don haka yasa idan zaka yi wa mutum addu'a inda ya shafi dukiya ka hada da kalman albarka ka hada da kalman albarka kada ka ce Allah ya sa a more shi a'a to moriya ba laifi amma ka ce Allah ya masa albarka ya fi duk kalman da za ka kawo saboda albarka ba ta da iyaka to ana nan manzon Allah sai ya ba da misali ya ce thumma innahu atal abrasa sai Allah ya turo wannan mala'ikan sai gashi ya taho wajen mai wannan kircin bayan kaga an samu lokaci mai tsawo tunda aka ce dabbobi sun hayayyafa har ma kwari guda yana makare da su ai kaga an shekaru saboda aka shi wannan mai kirci ya mamanta saboda yanzu ya yi nisa yana cikin kuɗi yana cikin dukiya sai gashi ya taho a surarsa mala'ikan sai ya rikida sai zo a suran wannan mutumin yanda yake sak shi sa muke cewa ba mutane masu taurin kai irin na da yanzu ya za a yi kamanta mala'ika ya zo mar a surarsa sak wa hay'atihi don da aka ce a surati sai da aka ce hay'atihi hatta yanayin tafiyarsa maganarsa duk gaba ɗaya mala'ika ya zo a wannan sura don me yasa liyakuna zalika ablagu fi iqamatil hujjati alai saboda Allah yana so ya kai makura ta wajen tsayar da hujja akan wannan mutumin saboda haka yasa ba a bambanta yanda rayuwarsa take da wancan ba لأن الإنسان إذا رأى من هو مثله كان ذلك أدعى لتذكره saboda misali inda za ka ga mutum idan ka taba ciwo sai ka ga mai irin wannan ciwon babu shakka za ka tuna duk wanda ya rashin lafiya sai ya haɗu da mai irin wannan bare kuma a ce halinku iri ɗaya ma tafiyar ma iri ɗaya to kaga zai yi wuya a ce mutum bai tuna shi ba to wannan shi yake nuna Allah subhanahu wa ta'ala yakan tunatar da mu ta magana, yakan tunatar da mu ta ayyuka, Allah subhanahu wa ta'ala yakan tunatar da mu hatta ta sura, kar ka ɗauka wato sai ‘yan ma wa'azi tafiyar da kake ka haɗu da wani a hanya ganinsa da kai shi ma jarabawa ce Allah yana iya tunatar da kai ta wannan mutum ta ganinka ta magana kawai ka ji an faɗi wata magana kuma magana ta kama ka wanda za ta dace da halinka sannan Allah yana jarba mu hatta ta siffofinmu kuma wannan shi yake nuna cewar mala'ika yana rikida karka ɗauka a zamanin da har yanzu mala'ika yana iya rikida ya dawo sura ta ɗan adam ya zo ga mutum wanda dama can alkur'ani ya gaya mana wanda in ka dubi tarihin maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam kamar da Allah ya kawo a suratu maryam aya ta 17 fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya Allah ya ce mun aika mata ruhi shine mala'ika jibril fatamassala sai ya rikida ya dawo mutum sai Allah ya ce sawiyan mutum madaidaici ba ta inda zaka gane wannan ba mutum bane so idan mala'ika ya tashi rikida ba zaka gane ba saboda ka daina tsokanin mutane don wata rana haka tsokani mala'ika shi sa Allah ya ce fata matsalalaha basharan sauya wannan ya tabbatar da imkaniyatu ru'yatul insan lil mala'ika babu shakka dan adam yana iya ganin mala'ika kuma in ka dubi tarihin sahabban annabi Muhammad alal misali Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas Aisha hadisin yana sahihu Muslim waɗannan duk sun ga mala'ika jibrilu waɗannan sahabbai in ka dubi sahihu muslim sannan in ka dubi inda ma ya kawo ƙitalu jibril musamman al'imamu muslim ya yi babi babun fi ƙitali jibril wa mika'ilu anin nabi yau ma'uhudin ranar da aka zo yakin uhud sai mala'ika jibril ya sauko mika'ilu ya sauko wannan yana damar manzon Allah wannan yana hagun manzon Allah suna ba da kariya to za ka ce i Allah yana iya ba da taimako ga annabi to amma menene abin lura abin lura shi ne sa'ad bin abi waqas ya gansu ya ce na gani an yamini rasulillahi wa an shimali wannan mala'ikan ta dama wancan ta hagu suna ba da kariya ga manzon Allah ya ce ban taɓa ganin masu yaƙi irinsu ba yuƙatila ni an huka a shaddil ita ban taba ganin masu ba da kariya waɗanda suka ƙware ma yaƙi irin waɗannan ba saboda kai sa alimamin nawawi ya ce kaga wannan karama ce ga manzon Allah bayanu karamacin nabi ala zalika ikramuhu Allah ya daraja annabi sai ya saukar da mala'ika ana yaƙi Allah ya ce ku je ku taya manzon Allah yaƙi mala'ika in ya kurma ihu duk za su mutu amma Allah bai son hallaka su saboda a girmama annabi shine aka ce ku je ku sauka ku koma sura na mutane ku ba da kariya ba wai hallaka kafiran ya gagare ku bane wannan ikon Allah ne saboda karama saboda daraja manzon Allah saboda haka wannan shi ya nuna cewar yarahumus sahabatu wal awliya sahabban annabi sun ga mala'iku waliyan Allah suna ganin mala'iku kuma ga misalai da yawa da aka samu akwai misalai da aka samu masu yawa to idan ka dubi sahihu muslim yanda manzon Allah ya bada labari faƙala lokacin da mala'ika ya rikida ya zo ga suran wannan mai kirci sai ya ce rajulun miskinun ni mutum ne matalauci ƙadin ƙafa'at biyal hibalu fi safiri guziri ya ƙare min a tafiyata to wannan kalma ta alhibal tana ɗaukar ma'anar hablu shine sababi idan aka ce sababi wato abinda matafiyi yake riƙewa ya yi tafiya da shi guziri kenan ya ƙare guziri da matafiya ke riƙewa ya ƙare saboda haka nake so ka taimaka min ya zo kuma da fasar alhiyal idan aka ce alhiyalu jam'u hila saboda haka kaga ya ɗauki fassara kashi biyu ko dai ma'anan asabab shine hablu ko kuma alhibal alhiyal maimakon ba'un ya zo da ya'un wanda riwayar duk sun zo saboda haka yana cewa lam yabqali hilatan ba ni da sauran dabara gaba ɗaya ƙarfi na ya ƙare ba abin da zan ci fala balaga li yauma a yau babu abin da zai isar da ni illa billahi face taimakon Allah summa bika sai kuma taimakonka kaga wannan ya nuna annabi yana karantar da mu idan aka ce Allah zai taimake ka to karka ce da wani a'a sai dai a ce sai kuma wani shi sa aka kawo summa manzon Allah haka ya faɗa wato yau ba zan isa inda zan je ba sai da taimakon Allah sa'an nan taimakonka as'aluka ina roƙonka ka gani har yanzu dai bari ma ya daɗa fito mar a fili da ya tashi roƙon ma ya nuna mar ma ya san shi sai ce as'aluka ina roƙonka billazi a atsaka launal hasan wanda ya baka kyakkyawan launi wal jiddal hasana kyakkyawan fata wal mala ya baka dukiya ba'iran raƙumi dai nake so to ai kaga wanda ya gaya maka ya san sirrinka ai sai ka bashi kawai saboda a rabu lafiya to abin da ya gwada ma butulcin dan adam shi yasa manzon Allah ya karantar da sahabbai wannan labari ya faɗa mar haka ai kaga ya fito a fili ya nuna mar ya san shi raƙumi ɗaya yake so kaji fa wanda yake da kwari guda do raƙumai ne raƙumin ma yace ataballagu alaihi fi sabri saboda in samu hawa kai in isa inda zani atawassal bihi ila muradi in isa inda na dosa faƙada sai mutum ya ce kai innal hukuka kasira hakokin suna da yawa kaga ai akwai ɗawaniya ga yara ga mata ga dangi ga gonaki ɗawaniya tana da yawa faƙada lahu don haka shi kaga maganin ma da ya faɗa kenan bai ma daɗe yana magana ba illa iyaka amsa da ya ba mala'ika shi ko mala'ikan sai ya ce ah ka an ni a'arifuka anya ko ban san ka ba in ji mala'ikan yanzu kaga ya ma fito karara eh alam takun abras ashe ba kai ne mai kircin nan ba ya kazarukan nasu mutane na kyamar ka faqiran matalaucin nan fa ataka Allah sai Allah ya baka dukiya fa kana saboda tsabar wato mutuwar zuciya sai ya masa ƙarya ya ce inna ma waristu hazal mala kabiran an kabire ya ce wannan kai karya kake wannan dukiyar gadanta muka yi iyaye da kakanni ni ban taɓa zama matsiyaci ba kaga wannan zuciyarsa ta mutu wanda shi ya baka shi za ka yi masa wannan ta amma yana gwada maka wato samu in ka samu to kai ta addu'a saboda dukiya takan kashe zuciyar mutum wanda shi ya sa Allah ya faɗa a matsayin ƙa'ida, innal insana la ya ƙoga, an ra'a hustagna, muddin kana da dukiya, to sai ka haɗa da addu'a, in ba haka ba wallahi dukiya tana kashe zuciyar ɗan adam. Allah ka samu tsira. Haji a kai tsaye yake ce masa, ai dukiyar ma ya gaje ta ne, laƙad waristu likabirin an kabirin, wai babban mutum ya bar wa babban mutum, ba ma ƙarami ba. iyaye da kakanni su ne suka bar wannan gado wato shi yana nuna ma wannan mala'ikan ai shi ya kasance tun asalinsa fil izzi wa sharaf yana da buwaya yana da daraja saboda ka ba daga baya bane ya samu lafiya ba daga baya bane ya samu dukiya to sai mala'ikan ya gane magana da wannan dai aikin banza ne mala'ikan sai ya ce to in kunta kaziban in ƙarya kai fasayyaraka Allah ila ma kunta Allah ya mai da kai yanda kake da to ka san dai mala'ika ya addu'a abin ya tabbata to saboda haka yasa butulci yakan sa mutun ya rasa ni'imar Allah daga duniya kafin a je lahira butulci yana sa mutun ya rasa ni'imar Allah kuma yarda da kyautar Allah yana sa ka samu ƙari kisa Allah ya ce la in shakartum la azidannakum in ka yadda ni na bayar to sai Allah ya ƙara ya ta maka ƙari kana mamaki ya baka dukiya bi gairi hisabi to wannan da ya faɗi jarabawa summa atal aqra sai aka je ga mai kora shi ma kafin aje sai da aka rikida aka dawo sura na mai kora yazo aka same shi fa qala lahu misla ma qala li hadha da je same shi ya ga mar irin abin da ya ga ma wancan mai kirci wa radda alaihi misla ma radda ala hadha shi ma amsa da ya bayar irin ta wancan mutumin na fari kaga ba su kyauta ba mala'ika bai samu kyakkyawar amsa ba nan ma kafin su rabu ya masa addu'a in kunta kazibat in makaryaci ne kai fasayyaraka Allah ila makunta Allah mai da kayan da kake da Allah ya mai da kai yanda kake da su kaga ya nuna cewar ba laifi don kayi addu'a da ake kira almu'allak addu'a ratayayye in ƙarya kai Allah ya mai da kai babu laifi don an yi wannan addu'a saboda haka za ka ji yana cewa idan barayin nan akwai alamar shirya Allah ka shirye su kaga ya dace addu'ansa ko ai babu laifi ya dace da abin da wannan mala'ika yayi in kai makaryaci ne Allah ya mai da kai kaga yana nuna in kai ba makaryaci bane to wannan addu'a ba za ta yi tasiri ba don haka in ka dubi addu'ar ma al-istikhara ai kusan a haka take addu'a addu'a ta al-istikhara zaka ga ita ma addu'a ce da aka rataya ta akan sharadi in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li ya Allah idan ka san wannan al'amari sharri ne gare ni fi dini wa ma'ashi a addini na da rayuwata wa aqibata amri fasrifu anni wasrifni an ka raba ni da shi ashe kaga kana iya rataye addu'a misali ina son aure amma Allah in ka san wannan matar ba ta kware bace Allah ka raba mu babu shakka Allah ya sani wannan zabin da ka ba mu Allah ba laifi bane sannan wannan labarin malamai suke cewa yana karantar da mutum mutumin da bai sadaka to ba shakka bala'i zai samu dukiyarsa domin da mutanen nan suna sadaka babu shakka da wannan bai faru da su ba wanda ya saba sadaka idan an roƙe shi ko da ba a samu gaba ɗaya ba ana iya samun ɗan kaɗan amma ba su sadaka a ce mutum yana da kwari guda na dabbobi an roƙe shi guda ɗaya tak ya ki bayarwa kaga ya gwada ba su ma sadaka saboda aka yi sa bala'i yana samun dukiyar da ba a mata sadaka duk sa'ilin da ka samu kuɗi karka yadda ka kashe gaba ɗaya ka yi ƙoƙari ka ga cewar ka ba da sadakan wani abu daga jikin wannan dukiyar duk abin da ka samu karka yadda ya zama kai kaɗai ne ka more shi to idan kana yin haka ba za ka ɓatar ba face Allah ya maida maka ninkin abin da ka bayar to saboda ka saura mutum na uku wa atal a'ama sai gashi ya zo wurin makahu fi suratihi wa hay'atihi a surar makaho da kuma yanayin makahon gaba daya fa kala sai ce rajulun miskinun wa ibn sabilin mutum ne matalauci kuma matafiyi in qata'at biyal hiyal ko kuma alhibalu fi safari guzirina ya ƙare fala balagali al-yawm bayan da za a yi isa inda zan isa a wannan rana illa billahi summa bika sai da taimakon Allah sannan naka as'aluka billazi radda alayka basaraka ina roƙonka dan darajar wanda ya mayar maka da gani don darajar wanda ya mayar maka da ganinka shatan akuya ɗaya nake so ka bani a taballahu biha fi sabari wannan akuyar zan yi amfani da ita in samu isa tafiya ta da nake yi faƙala sai ya ce kad kuntu a'ama ka faɗi gaskiya ba shakka dama can ni makaho ne faraddallahu ilayya basari Allah ya mayar min da gani na kaga yayi ikirari ma Allah ya mayar ma Allah wato da cewar ni'imar tashi ce ba dabararsa bane yawwa babu butulci a riwaya ta al-Imam Bukhari yace kun wa faqiran faqad agnani da can ni matalauci ne kuma sai Allah ya wadata ni abinda nake so da kai fa khudh ma shi'ita wa da' ma shi'ita kaga kwarin nan dabbobi ne gaba ɗaya awakai ne duk abin da kaga dama ka ɗiba wanda kaga dama ka bari ai wannan wanda samun irin shi yana da wuya shi an nemi guda ɗaya ne ya ce abin da ka ga dama ka ɗauka wanda ka ga dama ka bari kaga kenan da zai kora dabbobin gaba ɗaya ba zai ce don me ba ya ce fa wallahi na rantse maka da Allah la ajhaduka al-yawma shay'an ba zan yi jayayya da kai akan wani abu a wannan yini ba la ashqu alayka fi radd shay'in tatlubuhu minni duk abin da ka nema ba zan mayar ba abin da kake so ɗauka ka tafi idan ka ɗauka a fastahu lillah na tabbata domin Allah ka ɗauka fa kala sai mala'ika ya ce amsik malaka rike dukiyarka mala'ika kuma me zai da dukiya sai ce inna mabtulitum an jaraba ku ne wannan ya nuna cewa dukkan su sun san juna ai kaga bai ce an jaraba ka ba bai ce an jaraba ku kaga ya gwada cewa dukkansu a wuri guda suke kuma sun san juna sai aka musu wannan jarabawa sai mala'ikan ya ce faƙad rabiya anka Allah ya yarda da kai wasa fiƙo ala sahibaika amma abokanka biyun nan Allah yana fushi da su su wannan shi yake nuna cewar butulci yana jawo fushin Allah ga bawa saboda ka duk mutumin da ya mutu da butulci wannan mutumin ba shi ba aljanna wanda ya samu yardan Allah shi yake tafiya aljanna wannan kisa ce wanda yake shahararriya annabi ya karanta ta ga sahabbansa saboda ya karantar da su ne sharrin butulci butulci yana da haɗari in ka dubi wannan labari za ka ga fa'idoji daban-daban waɗanda labarin yake karantar da mu yana karantar da mu fa'idoji daban-daban wanda yana nuna yana nuna maka cewar makanta yana iya zama wato larura ce ba dalilin gurbatan yanayi na jiki ba wato cuta ce kawai da Allah ya turo ta kashe ido illa iyaka saboda haka bai tasiri ma jiki amma kirci da kora yana nuna cewar suna iya tasiri ma ɗabi'ar ma mutum a yadda malamai suke in ka dubi fathul bari mujallar na shida shafin 581 kenan irin jinyar da mutum ya yi yana iya tasiri mahalinsa yana iya tasiri mahalinsa amma wannan tasirin ba shi da wata ma'ana illa dai ana so a ga godiyarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka yasa idan aka ce ka samu wani abu ka rika tunani wannan abin da ya zo gare ka wannan abin da ya zo gare ka Allah ne ya turo shi duk abin da ya same ka ka rika tunanin daga Allah ne a tahziru min kufran ni'am saboda me saboda hattara kada mutum ya butulce ma ni'imar Allah wa targhibu fi shukriha wanda wannan hadisin annabi yana karantar da mu ne yana kwadaitar da mu mu zama masu godiya ga ni'imar Allah wal i'tiraf biha wa hamdulillahi alaiha duk sa'ilin da ka samu wata ni'ima kai ma Allah godiya ka daina tunanin dabarar ka ce ta baka dabarar dan adam ba ta bashi Allah shi ya tsara in ya tsara zaka samu zaka samu in ya tsara ba zaka samu ba zaka samu ba saboda ka godiya inna shukura kulla ni'matin bi hasabiha godiya ta ta'allaka da irin dukiyar da aka baka kowace dukiya da irin godiyar da ake ma Allah da ita fa shukuru ni'matil mali an yabzulahu fi sabilillah idan Allah ya baka ilimi godiyar da zaka yi da wannan ilimi shine kaga cewar ka amfani addini da shi misali idan injiniya ne kai kana zane zane to ya dai kamata a ce kafin ka mutu ka zana masallaci ko makaranta idan gini idan gini ne kwarewarka ya kamata kafin ka mutu ka gina wani abu ma'addinin Allah wato shine malamai suke cewa shukuru kullu ni'matin bi hasabiha godiyar kowace ni'ima ya ta'allaka da irin ni'imar da Allah ya baka idan kuɗi ne Allah ya baka to wannan kuɗin ka tabbata ka sarrafa shi ta wajen addinin Allah kafin ka bar duniya to kaga wannan shi ke sa dukiyar mutum ta dawwama Allah maɗaukaki ya sa mu kasance masu godiya gare shi. Mai aya ta gaba ta ce, Kad ƙala hallazi na mai ƙablin waɗanda suka gabace su sun yi irin waɗannan maganganu, in ji Allah. Wato, kafiran da sun yi irin waɗannan maganganu Allah ya ba su dukiya su jingina ni'imar makawunan ba su mai da shi ga Allah ba Allah ya ce fa magana anhum ma kanu yaksubuna saboda haka abinda suka aikata ya zama bai wadatar da su da komai ba saboda dama albarkan dukiya shine ka yarda Allah ne ya baka in baka yarda Allah ne ya baka ba wannan dukiyar ba za ta amfane ka a lahira ba me ya ce gaba ba asabahu sayyi'atu ma kasabu والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم
saboda haka sai Allah ya daidaita mutanen da da na yanzu ba bambanci waɗancan na da sun ma Allah butulci fa asabahum sayyi'atu ma kasabu mummunar abin da suka aikata ya same su walladina zalamu min haula'i waɗanda suka yi zalunci daga waɗannan na yanzu sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu su ma mummunar abin da suka aikata zai same su to kaga kenan kar ka ɗauka wancan jarabawa ta tsaya ma mutanen da Allah ya ce na yanzu ma idan suka yi hali irin na da Allah ya ce wa mahum bi mu'jizina ba za su gagari Allah ba so kaga kenan jarabawar guda ɗaya ce wato yanda mutanen da suka zama ba su yi ma Allah godiya ba Allah ya kama su to na yanzu ma idan ba su yi ma Allah godiya ba Allah zai kama su me yace gaba أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
sai Allah ya tambaya awalam ya'lamu ashe ba su sani ba an Allah yabsutu rizqa liman yasha Allah shike shimfida arziki ga wanda ya so wa yaqdir kuma Allah shi yake kuntata arzikin ga wanda ya so Allah ke bayarwa Allah ke hanawa ashe ba su sani ba kaga Allah tambaya yake domin har yanzu akwai musulmin da bai yarda da wannan ba akwai wanda yake ganin shi kawai dabara sake bashi ko ba gaskiya bane Allah ke ba da arziki Allah ke hana arziki inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun amma wannan ayoyi ne ga mutanen da suke da imani Allah ka samu a cikin su to ka gani magana tsira a lahira abu ne mai wuya sai wanda ya dace da rahamar Allah Allah ka samu dace saboda haka idan aka gaya maka babu mai tsira a lahira sai ya kubuta daga abubuwa guda uku din na hankalinka zai tashi ba mamaki ma ka yanke tsammani sai Allah ya sa mana kwaɗayi me yace قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم wato sai Allah ya sa mana kwaɗayi don karkace anya kuwa akwai mai tsira a lahira Allah ya ce kul ka gaya musu ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim ya ku bayina waɗanda suka yi marayukan su barna wanda ya aikata laifi Allah ya ce la taqnatu min rahmatillah kar ku yanke tsammanin samun rahamar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana iya gafarta zunubi gaba ɗaya innahu huwal ghafurur rahim ai shi Allah yana daga siffofinsa Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne me ake so ku yi وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون wa anibu abinda ake so da ku shine ku dawo ga Allah kafin ka mutu shine anibu ila rabbikum wa ana irji'u ila rabbikum ku dawo ga Allah wa aslimu lahu ku miƙa rayuwarku ga Allah wanda shi shi ya dawo da maganar ikhlasi dama suran akan ta ake magana ku dawo ga Allah kuma a samu a same ku da ikhlasi duk wanda ya dawo ga Allah Allah zai gafarta masa min qabla an ya ce kuma azabu kafin azaba ta zo sun malatun sarun da domin idan azabar ta zo ba za a ce muke ku ba kaga abin da ake so da kai in ka gane baka yi mai kyau ba to kai kokari ka gyara in ko ka ki gyarawa to azaba fa tana zuwa in ta zo kuma ba taimako sai Allah ya ce واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi mafi kyan abin da aka saukar muku daga wajen Allah kenan duk abin da aka ce kai annabi ya ce ka aikata yi kokari kai riko da sunnar annabi ka bi umarnin Allah da na manzon Allah shine ku- kun bi mafi kyan abin da aka saukar muku daga wajen Allah min qabli an yace kuma al'azabu kafin azaba ta zo muku bagtatan kwatsam wa antum la tash'uruna a lokacin da ba kuma yi tsammani ba so saboda haka yasa Allah ya ce idan irin wannan azabar ta zo ana samun nadama har kashi uku akwai abubuwa guda uku na ɗaya أن تقول نفس إلا حسرتي على ما فرطت في دوم الله وإن كنت لمن الساخرين na ɗaya idan azaba ta zo kwatsam to lallai ne za ka samu mutum yana nadama don duk wanda azaba ta zo mara kwatsam to za ka samu an ta ƙuna nafsin wannan rai ɗin zai rika cewa ya hasarata an nadama ya nadama na wato duk wanda azaba ta zo mara kwatsam sai ya yi da na sani da na sani alama farrattu fi jambillah na yi sakaci ta hakkokin Allah hakkokin Allah na yi sakaci domin za ka samu kowa an ba shi haƙƙi amma ban da Allah to idan mutum ya sakaci game da hakkokin Allah to babu shakka zai yi nadama wa in kuntu lamina safirin kuma lalle na kasance wato a cikin masu masu izgilanci game da addinin Allah sai nadama ta biyu أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من ال- أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين aw taqula ko kuwa rai ya ce law anna allaha hadani da dai Allah ya shirye ni la kuntu minal muttaqin da na zama cikin masu kiyayewa wannan kaga nadama ce ta banza sai na uku
أو تقول حين ترى aw taqula hina العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين tara al azaba ko ko rai ya rika fada a lokacin da yake ganin saukar azaba law anna li karra da a ce ina sake komawa duniya fa akuna minal muslimin da na zama cikin mutanen kwarai masu kyautata ibada kaga duk wannan da na sani ne guda uku Allah ya jera kuma da na sanin ba su da ma'ana to ba a son musulmi yayi irin wannan da na sanin shi sa Allah ya ce bala qad ja'atka ayatu
جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين Allah ke ce makafiri bala haka ne kad ja'atka ayati ayoyina sun zo gare ka ba shakka fa kazzabta biha sai ka karyata su wastakbarta kai girman kai wa kunta minal kafirin ka zama cikin kafirai su kaga kenan babu mutumin da Allah zai mar azaba face dama can hujja ta hau kansa shine sai Allah ya ce ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين wa yawmar qiyamati a ranar qiyama tara alladhina kadhabu ala Allah zaka ga waɗanda suka yi ma Allah ƙarya Allah ka saba mu ba duk wanda ya ma Allah ƙarya Allah ce zaka ga fuskokin su wujuhuhum muswadda don haka da zaran kaga fuskar mutum baka kirin to ka san wannan ya taba yi ma Allah ƙarya sai Allah ya ce alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin shin a jahannama babu masauki ga masu girman kai idan aka ce as-sawa'u ana nufin an-nuzul maswa al-manzil a jahannama babu masauki ga masu girman kai Allah ka tsare mu me yace وينزل الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء ولا هم sai يحزنون Allah yace wa yunajji Allahu alladhina taqaw wadanda suka kiyaye Allah Allah zai tsayar da su Allah ka samu ne kaga da Allah yace zai tsayar da su sai da ya faɗi dalili yace bi mafazatihim bi mafazatihim wato saboda tsira da suka yi ta ayyukansu kaga ya gwada cewar dole ka tashi kai aiki mai kyau kafin ka samu tsira a ranar tashin kiyama la ya masu humusu cuta ba ta samun su wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba Allah ka samu dace da wannan sifa a kiyama Allahu khaliqu kulli shay الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل
Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shine mahaliccin dukkan komai wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma Allah shi yake wakiltan tsaron dukkan komai saboda ka duniya gaba ɗaya da kake gani babu abin da ya rike ta sai Allah saboda Allah shi ke wakiltan tsara komai shi yasa aka ce wa huwa ala kulli shay'in wakil me Allah ya ce
له مقاليد lahu maqalidu السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون samawati wal ardi in aka ce maqalidu ana nufin mafatihu miftahu shine miqladu mabudin sammai da ƙasa suna wurin Allah walladina kafaru bi ayati llahi wadanda suka kafirce mu ayoyin Allah ulaika humul khasirun wadannan sune masu hasara wato Allah yana nuna cewar ba ka iya samun wani abu sai ta hannunsa saboda gaba ɗaya mabudin sammai da ƙasa suna wurin Allah sai Allah ya tambaya قل أفغير الله تأمرني أعرض أيها الجاهلون
Allah ya ce ma annabi kul ka gaya musu afa ghairallahi ta'muruni yanzu wani Allah kuke min umarni a abudu in bauta masa ayyuhal jahiluna ya ku jahilai me Allah ya ce ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين
walaqad uhiya ilayka haqiqa mun yi maka wahayi wa ila alladhina min qablika ba ma kai ba manzanni da suka zo kafin kai wanda shi yake nuna hadarin shirka Allah ya ce mun yi maka wahayi la in asharakta da za ka yi shirka la yahbatanna amaluka da aikinka ya rushe wa la takunanna min al-khasirin kuma lallai kai da kana cikin masu hasara wannan fa magana ake da manzon Allah ka san shirka bala'i ne Allah ka ka- ka mana tsari sai ya ce بل الله فاعبد وكن من الشاكرين balillaha fa'abud Allah za ka yi ta bauta ma karka yi ta kai shirka wa kun mina shakirin kuma ka zama cikin masu godiya ga ni'imar da Allah ya maka me Allah ya ce وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون Allah ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadrihi mutane ba su kimanta girman Allah yanda ya kamata a kimanta ba wato dan adam bai ma san Allah ba in ji Allah baka san Allah ba kuma ka kimanta ma girman Allah ma baka yi daidai ba sai ya bamu misali yanda zamu gane girman sa yace wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati duniyan nan gaba ɗaya damƙa guda ce fa ta Allah damƙi ɗaya ne ga Allah a ranar kiyama sai kuma ka yi tunanin girman Allah ɗin duniyar gaba ɗaya damƙi guda ne wasamawatu matsuwiyatun biya minihi duk samman nan Allah zai naɗe su da hannun damansa duk sammai Allah ya naɗe da hannun damansa yanzu ka tuna ka suranta girman Allah shi ne sai Allah ya ce subhanahu wa ta'ala amma shirkun tsarki ya tabbata ga Allah ɗaukaka ta tabbata ga Allah Allah ya fi ƙarfin abin da kafirai suke danganawa gare shi ya ce ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون wannan fi kafin sori Allah ya ce za a yi busa cikin ƙaho wannan a ƙarshen duniya kenan idan aka yi wannan busa fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi duk waɗanda ke sammai da ƙasa za su sume illa man sha Allah sai waɗanda Allah ya nufi thumma nufikha fihi ukhra sai a sake busa a cikin wannan kahon dai fa idahum qiyamun yanzurun sai ga mutane a tsatsaye suna jiran hisabi na Allah tabaraka wa ta'ala kaga ya nuna cewar busa guda biyu za a yi wannan ayar ta tabbatar da busa biyu kamar yadda suratu yasin ya tabbatar da busa biyu ne kuma wannan ita ce fahimta mafi inganci za a yi busa na farko halittu za su mutu amma akwai waɗanda Allah ya yi nufin ba za su mutu ba ba su da yawa za a sake busa idan aka yi wannan busa fa'i za hum kiyamu mutane za su mimmike yan duruna suna gani saboda haka lokacin da aka yi busa na biyu to lokacin na yake tada mutane mai Allah ya ce a gaba وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون wa asharaqatil ardu bi nuri rabbiha ƙasa za ta yi haske za ta yi kyalle ta hasken Allah mahaliccinta wato duniya wurin hisabi da aka ce ƙasa ana nufin ƙasar da za a yi hisabi a kanta za ka ga tana haske amma hasken na Allah ne wa wudi alkitab za a saukar da littafi littafin aiki na ɗan adam wa ji abin nabiyina wa shuhada za a zo da annabawa a zo da shaidu wa qudiya bainahum bil haqqi za a yi hukunci tsakanin mutane hukunci na gaskiya wa hum la yuzlamuna ba za a cuci kowa ba Allah ka sa mu tsira a wannan rana me yace ووفي كل نفس ما عملت وهو أعلم بما wa يفعلون wufiyat kullu nafsin ma amilat za a cika ma kowane rai abin da ya aikata so kaga ya gama magana saboda ka babu wanda ba za a mar hisabi ba babu wanda ba za a karba masa haƙƙinsa ba wa huwa a'lam bima yaf'alun ai Allah ya fi kowa sanin aikin da mutane suka yi saboda ka sa hisabi wurin Allah abu ne mai sauki idan an gama hisabi me zai biyo وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين
wasiƙar ladina kafaru ila jahannama zumara za a kora kafirai za a kora su zuwa ga wata jahannama kora wanda za a yi zumaran suna ƙungiya ƙungiya saboda kai sa mutum zai tashi ne a lahira a ƙungiya ƙungiyoyi daban-daban shine zumaran bi ma'ana jama'a ce hatta idza ja'uha sai sun isa ga ga wuta din jahannama Allah ya ce fuci had abawabuha sai abu buɗe ƙofofi wa ƙala lahum khazanatuha masu tsaron wutan za su rika tambayan su alam ya atikum rusulun minkum shin manzanni ba su zo gare ku bane yatlunakum a- a- alaikum yatluna alaikum ayati rabbikum manzanni ba su zo gare ku ba suna karanta muku ayoyin Allah wa yunzirunakum liqa yawmikum hadha suna gargadan ku game da haduwar wannan ranan ashe ba taɓa gaya muku akwai wannan rana tana zuwa ba qalu su kafirai za su ce bala kwarai an mana wa'azi walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin sai dai kalmar azaba ta riga ta wajaba akan kafirai saboda ka ba su da wata dabara me Allah yake cewa قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ila sai a ce udkhulu abwaaba jahannam to ga kofofin jahannama sai a ce ku shiga kuma in kun shiga khalidina fiha nan za ku dawama Allah ka tsare mu fa bi'sa maswal mutakabbirin Allah ya ce ah, tir da masauki na masu girman kai to sai Allah ya bayani kuma kashi na biyu wasiqal ladina taqaw وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين
wasiqal ladina taqaw rabbahum wadanda suka kiyaye Allah Allah ka samu iya wadanda suka kiyaye Allah kaga anan duniya kenan za a kora su ilal jannati ga aljanna zumaran su ma kungu kungu hatta idza ja'uha har sai sun iso ga aljanna za a kai za a kora su zuwa ga aljanna lokacin da suka isa aljanna wa futihat abwabu haka bude kofofi wa qala lahum khazanatuha masu tsaron aljanna kaga wuta tana da masu tsaro aljanna ma haka masu tsaron aljanna suna suna sallama salamun alaikum lokacin da dan aljanna zai shiga aljanna ana mar sallama amincin Allah ya tabbata gare ku tsibtum kun ji daɗi fadkhuluha khalidin ku shiga kuna masu dawwama kamar yadda waɗancan ke gaya ma 'yan wuta nan za a dawwama haka ma waɗannan ke gaya ma 'yan aljanna nan za a dawwama saboda haka 'yan aljanna sun sani ba aikinsu ba ne ba aikinsu ne kaɗai yasa suka dace ba saboda haka me suke cewa وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم عدو العالمين وقالوا الحمد لله suna cewa godiya ta tabbata ga Allah alladhi sadaqana wa'dahu wanda ya gaskanta mana alƙawarinsa Allah ka sa muna cikin masu wannan godiya yan aljanna suna ma Allah godiya idan sun shiga aljanna suna cewa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya gaskanta mana alkawarinsa ya ce akwai aljanna mun gaskanta wa aurasan al'arba na tabbawa min aljanna ta haisu na sha yanzu gashi ya ba mu gadon ƙasar aljanna ya kace gado babu ranar karɓa duk inda muka ga dama a gidan aljanna muna shiga shine Allah ya ce fa ni'ma ajrul amilina to ma dalla da ladan masu aiki wannan ya nuna sai mun yi aiki saboda aka yi sa mu dage wajen aiki mu yi riko da sunnar manzon Allah mu bi Allah mu bi manzonsa mu nemi gafaran Allah shine zai mu samu aljanna a ƙarshe Allah ya ce
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين
shine Allah ya ce wataran mala'ikata zaka ga mala'iku hafina min haulil arshi suna suna dawafi mutifina suna dawafi a kewayen al'arshin Allah yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi suna godiya ga Allah mahalicci wa qudiya bainahum bil haqqi gashi an yi hukunci a tsakanin mutane karkab hukunci na gaskiya wakila a ƙarshe dai aka ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah mai renon talikai mu ma Allah godiya da ya sa muka kawo ƙarshen wannan sura kuma muna roƙonsa subhanahu wa ta'ala ya amshi addu'ar da muka yi addu'o'i da muka dinga yi a wannan wata mai albarka Allah ka karba ibadar da muka rika yi a wannan wata Allah ka karba Allah ka yi albarka mu rayuwar mu gaba ɗaya Allah ka yi albarka mu iyalanmu Allah ka yi albarka ma ‘ya'yanmu, Allah ka yi sakayya ga waɗanda suka taimaka wajen gudanar wannan tafsiri, Allah ka yi sakayya ga waɗanda suka taimaka suke halartar tafsirin, Allah ka yi albarka kuma ka taimaka ma waɗanda suke yaɗa wannan tafsiri. Allah ka gafarta mana da iyayenmu da ‘yan uwanmu, Allah ka sa mu gama rayuwarmu a wannan duniya muna musulmai, Allah ka sa muna cikin masu tsira a ranar tashin kiyama. Allah ka haɗa mu gaba ɗayanmu a gidan aljanna tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai. Akwai? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim inna kamilun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim inna kamilun majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب